إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسادوا أولا سافياتا أينهن لهدي safiyar sha ɗaya ga watan rabi'un al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu dubu biyu da sha shida miladiyya wannan shine darasinmu na goma daga cikin yarangiyar darussan littafin la ilaha illallah ma'anaha شروطها فضلها نواقضها واللفر أبو عبد الله محمد سعيد رسلان ألا مدوككين سركي يساكا مشي الخير littafin da ke ƙoƙarin karantar da mu asalin ma'anar kalmar tauhidi kalmar da ainihin take rabewa tsakanin musulmi da kafiri kalmar da ke rabewa tsakanin mumini da munafiki kalman da ke rabewa tsakanin mai yin imani na gaskiya da kuma mai yin imani na bogi Allah maɗaukakin sarki ka tsere mana imaninmu ka datar da mu akan tafarki na gari a jiya malam ya tsaya mana ainihin asharɗu mun tsaya na kan asharɗu thani shine al-yaqinul munafi lishakki ko shine yaƙini wanda yake kore shakka dangane da ainihin wato wannan kalmar ta la ilaha illallah a inda malam ya bayyana mana cewa lalle mutum yana buƙatar ya yi imani da Allah cikakken imani bayan wannan imanin kuma ka yi shi imani da Allah da manzansa to kada a sami wani sofa ne na me na shakka a tare da kai ya zamto ka gaskata gaskatawa ne na asali wanda ba shi da wani ainihin wato tsofani na mene na ainihin wato shakka a cikinsa a inda malam ya bayyana mana cewa ga wani hadithi da aka sabo daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ainihin wato abu hurairata Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda sahabi abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ka je bayan wannan katangar duk mutumin da ka fara haɗuwa da shi a bayan wannan katanga ɗin ka yi masa bishara da aljanna Allahu akbar Abu Huraira ya je bayan wannan katangar to amma manzon Allah sai ya same sharaɗi ya ce duk wanda ka haɗu da shi a bayan wannan katangar yana shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah yana mai yaƙini da sakankancewa a zuciyarsa ka yi masa bishara da aljanna wanda ko ya haɗe da shi a wannan wuri shine wa shine Umar bin Khattabi Allah madaukaki zaki ya ƙara musu yadda baki da dan haka sharadin da zai saka shiga aljanna da wannan kalmar ta la ilaha illallah tana buƙatar ya zamto kana da yaƙini a zuciyarka sannan ka kore dukkanin wani shakka game da ainihin wato wannan kalma ɗin ta la ilaha illallah Allah ta'ala ka tsare mana imanin malaiti asharuɗu thalif sharaɗi na uku daga cikin sharuɗan wannan kalma ta la ilaha illallah malan ya ce alƙabulu karɓa ya zamto wannan kalman ta zamto karɓaɓɓiya ce a wurinka wacce ke kore me wacce ke kore yin watsi da ita kenan wajibi ne ka karɓe ta har zuci ka kore dukkanin wani abu da zai sa ka yi watsi da wannan kalmar ta la ilaha illallah shine al-munafi lirrad wanda zai kore maka yin watsi da wannan kalma din domin ka'ida ita ce yayin da ka ƙi karɓa to ai kai watsi da ita ko za mu zo mu karanta ku ji yadda ayoyin alƙur'ani suke magana yadda ainihin wato kafirai suke yin watsi da ayoyin Allah a bayan sun bayyana musu cewa waɗannan abubuwan gaskiya ne abubuwan da annabawan Allah suke kiransu zuwa gare shi ne alkhairi su kuma abin da suke da'awa na addinin iyaye da kakanni wannan abin halaka ne to gashi nan zamu zo mu karanta a wannan babin insha Allah ta'ala Allah ta'ala kai mana lukufi na alkhairi malin ya shiga da cewa alqabulu lima iqtadathu hadhihi alkalima biqalbihi wa lisani wannan kalma tana da buƙatar karbuwa game da abin da ainihin wato zuciya da harshe za su haɗu akan wannan karbuwa ɗin ba wai karbuwa ake son a yi kawai na baka ba a'a ana son yayin da ka karɓe ta a zuci bakinka kuma ya zamto ya yi furci da wannan kalma ɗin haka ake son kasance a matsayinka na mumini qabulan yunafi rad karbuwan da yake kore yin watsi da wannan kalma din a hausa duk abin da aka ce kayi watsi da shi ka mayar da shi ma'ana ba karba ba kenan ko shi yasa manzo Allah ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu abin da baya ciki ya kirkiro ko manzo Allah ya ce an mai masa da kayansa ma'ana an yi watsi da shi an gane ko rad bi ma'ana al-mardud abin mayarwa ne ga wanda ya aikata wannan abin watsarwa ne gare shi haka ne ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu wani umarnin mu akan wannan aikin to shi ma an watsar masa da kayansa an gane wannan ko Allah ta'ala ka tsare mana imanu to karbuwa ne wanda yake kore dukkanin yin watsi da wannan kalman da kuma kin karbatta قال تعالى الله مدوكاكين سركي يجي إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سو كافران غارين مكة سن كسانشي idan aka ce da su la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah yastakbiruna sai su dora yin girman kai girman kai game da me game da waɗannan ayoyin na Allah su ƙi karɓa ku yi imani da Allah a bautawa Allah shekaru suke a inda Allah ya so da mai shirka ba da iyayen ma ba su shirka ba da ba mu dinga ɗaukan wasu dabbobi da wasu al'amura muna haramtawa muna haramta abin da Allah ya halatta ba da mu dinga yin wannan ba Allah ne ya so wa yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء haka ne suka dinga faɗa jama'a ina fata an fahimci wannan to kaji yadda ainihin wato alqur'ani yazo yana bayyana maka idan aka ce da su ku zo ku faɗi wannan kaimin ta la ilaha illallah kada a bauta wa kowa bisa cancanta sai Allah yastakbiruna sai su dore yin girman kai ba su tsaya iyaka nan ba wa yaquluna kuma zaka ji suna faɗa ƙur'ani bai ce wa ƙalu ba kwaminci usulun alƙur'ani wa ya ƙuluna kuma suna cewa ashe masu irin wannan aƙida za su ci gaba da mene za su ci gaba da faɗa kenan usulun alƙur'ani suna cewa suna ci gaba da faɗin cewa a inna la tariku alihatina yanzu mu za mu bar allolinmu za mu bar ababen bautanmu li sha'irin majnun a dalilin wani mawaƙi mahaukaci wai suna nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to ka duba anan irin abin da Allah ta'ala ya faɗa uslubin bayan waɗannan ayoyin Allah ta'ala ya kawo mana wani yanayin hali na shiga uku da su kafir za su samu kansu cika baki suke suna cewa a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mabu'uthun yanzu mu dinnan idan muka zama ƙasa muka zama ƙasusuwa yanzu mu dinnan za a tashe mu Allah ta'ala ya ce kware za a tashe ku aw aba'un al-awwalun hadda iyayenmu na farko na can baya za a tashe su Allah ya ce qul na'am ya kai manzon Allah ce da su i wa antum dakhiruna hadda ku kaskantattu fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun tsawa ɗaya Allah ya sa mala'ika yayi sai gashi an tashe su yi tsuru-tsuru wa qalu ya wailana hadha yawmuddin sai kai can mu yau ne faransa kamako hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun yau ne faranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin mai imani da kafirci wannan yin da kuka kasance kuna ƙaryata a duniya da haka sai Allah ya ce uhshurul ladina zalamu ku tattaro waɗanda suka yi zalunci wa azwajahum da dukkanin nau'o'insu ma'ana wanda ya bauta wa aljanu su zo masu bauta wa mala'iku su zo masu bauta wa rana su zo shine wa azwajahum da nau'o'in shirkan da aka yi gaba ɗaya wa ma kanu ya'budun da abin ma da suke bautawa za ki ku tara su a ina ushur allazi zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim dan haka ku kawo su a shirye da su akan hanya a kora su zuwa gidan wuta ba wannan ba in an je gaban wutan za su shiga sai Allah ya ce ku tsayar da su innahu mas'ulun to su fa ababan tambaya ne za a tambaye su sai ya ce to malakum la tanasarun me yasa ba za ku iya taimakon junan ku ba Allah ya ce bal humul yawm mustaslimun bari dai a wannan yinin sun kasance masu miƙa wuya sun miƙa wuya game da al'amarin Allah ba mai katabus wa aqbala ba'dhum ala ba'd ya tasa'alu sai kaga junansu sun koma suna kallon juna wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ana tambayan juna sai waɗanda aka batar su kalli waɗanda suka batar da su su ce da su a innakum kuntum ta'atuna na anil yamin ai ku kasance kuna zuwa ta gefen dama ma'ana ku ne kuka zo ka ce mana mu yi kaza mu bauta ma kaza za mu samu shari'a ai ta ce hanya ta gari ai ta ce kaza kaza kaza waɗanda suka batar da su ne sai a ƙalubal lam takunu mu'minin a a a dama cin ku ba mu'mine bane dama ku ne yin imani ba cewa ma kana lana alaikum min sultan dama ba tirsasa kuma kai da ƙarfi ba bal kuntum qauman taghin ku dai mutane ne waɗanda ku kasance masu ƙetare iyaka dan haka fa haqqa alaina qawlu rabbina sai zancen ubangijinmu na cewa za a shigar da mu ta in muka saba wa Allah sai ya tabbata akan mu inna la za'iqun lallai mu dinnan duka mu zamu dandani wannan bala'in azaban autar jahannama fa aghwaynakum sai muka batar da ku inna kunna ghawin mu ma muka sance batattu Allah sai ce fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikuna lalle a wannan ranan da waɗanda aka batar da wanda suka batar za su yi tarayya a cikin azaba a ran tashi alkiyama Allah ce inna kadhalika naf'alu bil mujrimin kamar haka ne muke aikatawa ga dukkanin wani mai laifi ga dukkanin wanda ya zama aikinsa shine sabawa Allah sai Allah ce innahum kanu su waɗanda aka batar da waɗanda suka batar din sun kasance idza qila lahum in aka ce da su la ilaha illa Allah ku bautawa Allah shi kadai babu abin bauta bisa cancanta sai shi yastakbiruna sai su tsore yin girman kai wa yaquluna sai kaji suna cewa a inna la tariqu alihatina li sha'irin majnun yanzu mu za mu kyale ababan bautan mu saboda wani mawaki mahaukaci wai kun ji manzon Allah ne mawaki mahaukaci ashe kaga yau ka zo kana yin wa'azi an zo ana zagi ana cin mutunci ana yin laƙubba kala kala ya kamata ka damu ga sayyidul mursalin wa imamul muttaqin ahabbul ibadi ila Allah ana mishi irin wannan ila ma kai ba a ce maka ba hukunci ba amma kuma ka fusata ai bai kamata ka fusata ba ko gashi an ce masa mawaki ne bayan ko mawaki ne aka ce ko mahaukaci kaji irin wannan abu to shikenan gashi nan suna cewa kuma yanzu mu ma kyare ababen bautan mu saboda wani wa saboda wani mawaki mahaukaci jama'a ina fata an gane wannan amma Allah madaukaki sarki bai kyale su ba sai da ya musu raddi akan wannan wanda zamu zo a cikin karatu insha Allah ta'ala sai malai yace faja'ala Allah ta'ala 'illata ta'dhibihim wa sababahu istikbaruhum an qawli la ilaha illa Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya dalilin da yasa aka azabtar da su waɗannan mutane jama'a dalilin da yasa za su shiga wutar jahannama kuma su dawwama a cikin ta dalilin da yasa shine dalilin azabtar da su shine sun yi girman kai gabarin faɗin kalmar la ilaha illa Allah sun ce mu ba za mu faɗi la ilaha illa Allah ba ina fata an gane wannan domin dama Allah ya ce فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين سألت فإنهم كانوا دليل ليس له تاريع سن عذابا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أنا قلت يسوك شيء لا إله إلا الله سيس دورين جرمان كي suna cewa yanzu ma kyale ababen bautan mu saboda wani mawaki mahaukaci wa takdhibahum man jaa biha da kuma ƙaryata wanda ya zo da wannan wahayin jama'a an gane wannan ko na farko dai sun ƙaryata Allah ɗin sannan kuma na biyu sun ƙaryata manzon da Allah ta'ala ya aiko falam yanfau ma nafatu su waɗannan mutane ba su kore abin da wannan kalman shaharin ta kore ba walam yathbitu ma athbatatu kuma ba sa tabbatar da abin da wannan kalma take tabbatarwa na bautan Allah shi kadai bal qalu bari dai sun ce ne sun faɗi ne inkaran wastikbaran suna masu inkari suna ko masu me suna ko masu girman kai game da faɗin wannan kalma yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu sako sai suka ɗora suna cewa aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu kai zaka sanya abin bautan nan ya zama kwaya ɗaya suka ce o inna hadha la shay'un hujab lalle fa wannan al'amari ne mai ban mamaki wannan abu ne mai ban mamaki a ce wai abin bautan kwaya ɗaya to sauran kuma kan nan kuma fa su ai musu yaya su ba su da komai kenan aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un hujab sai Allah ya ce wan talaqa al-mala'u minhum sai wasu daga cikin mutanen shugabanni daga cikin ƙwarishawa daga cikin ainihin wato kafirai da waɗanda aka yi baya da waɗanda za su zo a kowane zamani ma za ka ji suna cewa animshu kai ku yi tafiyarku wasbiru ala alihatikum ku yi haƙuri kaji ku yi haƙuri ku ci gaba da bautan gumakanku ku yi haƙuri ku ci gaba da bautan dukkanin abin da kuke bautawa wasbiru ala alihatikum ku yi haƙuri akan allolanku inna hadha la shay'un yurad wannan ba komai bane aka zo mana da shi wani abu ne aka faɗa da manufa yana son ne a bashi shugabanci yana son ne ya zama jagora a cikin mu shi yasa yazo yana wannan kiraye-kirayen saboda in jama'a suka bi shi ai shi ya fara yin kiran saboda haka shi zai zama shugaba shine ma'anarta inna hadha la shay'un yurad wannan wani abu ne fa da ake da wata manufa akai ina fata an gane wannan ina ma'anan wannan ma'ana abu ne wanda aka faɗa yi ƙusadu minuhu ri'asa wa siyada yana son ya zama jagora ne ya zama shugaba wanda kafaran ƙware shawa sun je sun same su an tura wakilai sun same shi ko suka ce mai ya muhammad wannan abin da ka zo mana da shi mu ba ma jin cewa za mu iya karba amma ka sani idan dukiya kake so mu baka ka daina wannan da'awar to za mu tara maka dukkanin dukiyoyin da muke da shi zama kafa kowa kuɗi a garin nan aka ce wa manzon Allah wa in kunta turidul mulki mallaknaka alaina idan ma mulki kake so to mu za mu ɗauke ka mu sanya ka kai ne jagora a cikinmu amma dai wannan kama ta la ilaha illallah ta cewa abauta Allah shi ka idan Allah ka janye ta manzon Allah ya ce da su a ni din nan ɗan saƙo ne daga wurin Allah Allah ya aiko ni in isa da saƙo in yi kira zuwa ga bautan Allah shi kadai ba tare da an cakuɗa wannan bauta tashi da kowa ba ya ce da su babu ɗaya daga cikin abubuwan nan naku da yake bukata kuma babu wani abu da za ku yi min wanda zai sa ni in ja da baya in bar isar da wannan saƙon da Allah maɗaukakin zaki mahalicci na ya aiko ni cewa in isar da shi shine ma'anin inna hadha la shay'un yurad wannan wani abu ne ake da manufa akai ana nufin samun shugabanci ne ko samun mabiya ko samun wani abu makamancin wannan dan jama'a duk wanda zai zo yi wa'azi akan ƙarya ya yaudari al'umma ya yi wa Allah ƙarya da manzansa me yake nema duniya yake nema imma dai yana neman kuɗi dama matsiyaci ne abin da yake nema shine ya zama ya mai da karatun karatun neman tuwo kullum sai dai in ya an ɗan yi dai a ɗan yi abin nan dai a ɗan sami a ɗan baka a ɗan bashi taliya haka a ɗan auna mudi shinkafa a ɗan ba da indomi a ɗan ba da wata 'yar shadda nan a cikin shi kenan a ji a ɗinka illa iyakata kenan ko kuma ya zamto ana neman ri'asa ne shugabanci jagoranci ina son in zama ni ne wa ni ne malam wa ne duk garinmu duk lokal gamban ɗinmu duk jihanmu duk ƙasan nan ba wanda ya kai ni malanta misali sai ya ɗaura wa kansa wannan ya kanka ne cewa shi shi ne kaza ɗayan biyu ne imari dan dukiya ake yi imari ana idan neman mene in aka samu dukiya ko me za a siya da shi ba abinci ba ne ba rigar sawa ba ne ba komai ba ne to ai wannan ba komai ba ne riga dai za ta tsufa abinci kuma za ka sayar amma kuma hisabin yana nan yana jiranka hisabin yana nan yana jira Allah maɗaukaki sai ka tsare mana imaninmu Allah ta'ala ka shiryar da mu suka ce ma sami'na bi hadha mu ba mu taba jin ma irin wannan magana da ka zo mana ita ba filmin latil akhirah a addinin yan baya ba mu taba ji iyayenmu sun faɗa ba da kakanninmu ba mu taɓa jin kiristoci su ma suna faɗin irin wannan abin da ka zo wanda shi ba shi ne filmin latin akhira ma sami'na bi hadha filmin latin akhira ba mu taɓa jin irin wannan abin da ka zo kake wa'azi kake faɗi ba a addinin a addinin ƙarshe ma'ana addinin iyayenmu da addinin kuma kiristanci domin kiristanci dama shi ne yake kusa da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daga annabi isa sai manzon allah to mu taɓa jin kiristoci suna faɗin haka ba in hadha suka ce wannan ba komi bane illa ikhtilaq face karerayi da ka kirkira kake kokarin fada mana kaga dai a wayance an ce me bene makareci ina fata an gane wannan kai ba ma wannan ba sai suka ce nika ce a unzila alaihi dhikru min bainina yanzu za a ce za a saukan mishi da wannan alƙur'anin a zakankaninmu alhalimu muna raye muna ji muna gani ba a ba kowa ba ba a ba ɗaya daga cikin manyan mutanen garin maka ba ba a ba ɗaya daga cikin mutanen garin ba'ifa ba wa qalu law la nuzila hadha alqur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim ci dan me ba saukar da wannan alqur'anin akan ɗaya daga cikin manyan mutanen garuruwan nan guda biyu ba ina fata an gane wannan ce dan me ma za a bashi ma wannan abu a ce a cikin mu kawai aka wani tsamo shi aka bashi malam aka aka bashi kaza ta yaya za a yi kai ba dan wani ba baka gaji malanta ba ka zo ka ce kai malami ne ai ba a yin malanta sai an gada ba haka ake cewa ba ai magana iri ɗaya ce ko to manzon Allah wajen wa ya gada mahaifinsa kakansa wajen wa ya gada kaga duk wanda ba ambace su ba sai aka tsallaka aka koma kan annabi Ibrahim Allah ce millata abikum Ibrahim addinin babanku annabi Ibrahim amma duk kakanninsa da mahaifinsa da kakansa da kakan kakansa duk wanda ba ambata ba ambaci kowa ba saboda mene su ba su rayu akai musulunci ba to da sai a ce shi ma ya gaji wannan wahayin ne ya gaji wannan annabtan ne a wajen iyayensa to ba gado bane zaɓe daga wurin Allah maɗaukakin sarki. Allahu ya tsofi minan mala'ikati rusulan wa minan nas. To haka shi ma ilimi, Allah yana ba wanda ya so ne. A gidanku mahaifinku in ya mutu, zai yi a ce kuɗin da ya bari kowa zai gada? Misali ya bar gida, ya bar mota, ya bar kuɗi, ya bar gona, kowa zai gaji kuɗi ne. Wannan za a ba shi gona ko? Wannan a ba shi mai? a bashi gida wannan a bashi kudi wannan a bashi mota wannan a bashi kaza to haka Allah madaukakin sarki yake rarraba arzikinsa jama'a da dukkanin baiwansa a cikin bayinsa in an ba wani ilimi ba lalai ilimin da aka ba wani ya zamto irin naka ba ko yawan ya zama daidai irin naka ba ko aikinsa da ilimi ya zama irin naka ba dole za a samu wani nau'i na mene na bambanci a ciki to jama'a kun ji haka suka dinga faɗa ce to yanzu a tsakankanin mu sai a zaɓe shi a bashi annabta maraya ne fa ba shi da kowa ba shi da kowa maraya ne ɗan gidan talaka ce marayan abu ɗalibi don me za a ɗauke shi a bashi wani annabta wannan amma a baya sun manta mutumin kirki shi yake da amana shi yake da kaza da kaza duk sun san shi da wannan annabi salihu alaihi salam annabi salihu alaihi salam da ya zo wajen mutanensa ya zo yana musu wa'azi da ya zo yana ƙwarar musu wa'azi yana tunatar da su Allah me suka ce da shi a farko sun san mutumin kirki ne suka ce ya salihu ya kai salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha ka kasance mutum ne wanda ake maka kyakkyawan fata a cikin mu qabla hadha amma kafin wanda a wanda cewa abota Allah shi kadai ka kasance mutum da ake kyakkyawan fata na cewa a nada ka shugaba ka zama kaza ka zama jagora a addini ka zama kaza ka zama kaza qabla hadha kafin wannan da awar da ka zo kake yi atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una yanzu mu za ka hana mu mu rika bautawa abin da iyaye mu suka bautawa suka ce wa inna na lafi shakkin mimma tad'una na ilaihi murib lalle mu mun kasance game da abin da kake kiran mu da shi gare shi mun kasance a cikin tababa da shakkoki ina fata an gane wannan kaga kafin haka sun san mutumin kirki ne amma wai saboda ya ce a bautawa Allah ga shi kadai sai aka fati to قد كنت فينا مرجوا amma قبل هذا ina fata an gane wannan a ƙarshe ma suka ce da shi inna ma anta bil musahharin kai kana daga cikin masihirta kai matsafi ne ma anta illa basharun mithluna kai ba kowa bane sai dai mutum irin mu to tun da ka ne fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin annabi shu'aibu alaihi salam mutumin kirki ne a cikin sun san shi da yaje ya fara musu wa'azi suka ce ya shu'aibu a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una kullum baka ji ana kowa da addini zuwa addinin kakanni iyaye da kakanni qur'ani kuma kullum sukan addini iyaye da kakanni yake yi kaje karanta kisoshin qur'ani kaji ya kai shu'aibu yanzu sallar kace take umartan mu mu kyale abin da iyayen mu suke bautawa aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u ko mu aikata game a cikin dukiyarmu mu yi facaka mu yi mu'amala yadda muka ga dama sallan da kake yi ne ce umartan ka cewa ka hana mu suka ƙi imani a ƙarshe ma suka ce kai ƙalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu mu ba ma fahimtar yawancin abin da kake faɗa wa inna lanaraka fina dha'ifa mu dai muna ganin kawai kai talaka ne a cikin mu matsiyaci ne baka da ko sisi shi yasa ka zo kana cewa a daina cin riba a daina yin kaza a daina a daina tauye mudu a daina yin kaza kawai saboda kai baka da ko sisi ne baka cikin system baka cikin tsari shi yasa kake cewa wani abin nan inda kana da kuɗin ai kai ma da ka bi suka ce ma walau la rahduka da ba dan muna jin tsoron danginka ba la rajamnaka wala da mun kashe ka da mun jefe ka mun kashe ka cewa ma an ta'alai na bi aziz kuma kai baka isa ka buwaye mu ba ina fata an gane wannan jama'a Allah madaukaki zai ke tsare mana imanu jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imanu to jama'a kun ji Allah ta'ala ya tsari mana imani malam sai ce wa qalu hahuna to anan kuma sai suka ce a inna latariku alihatina li sha'irin majnun yanzu mu za mu kyale ababan bautan mu saboda mawaki mahaukaci fakadhabahum Allah azza wa jalla sai Allah mabuwayi madaukaki sai ya ƙaryata su ya ƙaryata waɗannan kafirin da da'awarsu da suke yi sai Allah ta'ala ya ce da su me wa radda zalika alaihi ma'ar rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya maida musu da martani ya rama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mugunyar magan da suke faɗa faqala sai Allah ya ce bal jaa bil haqqi yace a bari dai waɗannan annabawan sun zo da gaskiya ne wa saddaqal mursalin kuma manzanni gaskiya suka zo suka faɗa jama'a ina fata an gane yace a gaskiya ya zo da shi kuma manzanni sun yi gaskiya game da abin da suke kira mutane zuwa gare shi an gane wannan ko sai Allah ya ce to innakum lallai ku ladha'iqul azabil alim za ku dandani bala'in azaba mai radadi sannan wa ma tujzauna ba za a sakan ka muku da komai ba illa ma kuntum ta'malun sai da abin da kuke kuna aikatawa Allah ta'ala ka kiyashe mu ثم قال في شأن من قبلها سنة الله يفار بياني قبل شأن وأن سكربوانا كلمة كربوا نقس كربا نقس كيا سألتي إلا عباد الله المخلصين سيري فباينا زاببو باينا وأن نزابا نتاتي أسكن صورا الأمة سوني كأي وأن أولئك لهم رزق معلوم waɗannan suna da wani arziki sananne a gidan aljanna na jin daɗi da morewa da ainihin wato kayan ainihin alatu mabambanta a gidan aljanna Allahu akbar Allah sai ce fawakihu ƴaƴan itatuwa ne suke ci a gidan aljanna wahum mukarramuna kuma su ababan karramawa ne suna ababan karramawa a gidan aljanna bayan an ba su ƴaƴan itatuwa sannan kuma duk abin da suka nema suna samun shi sai Allah ba ya ce maka a ina za su samu wannan fi jannatin na'im a cikin aljannatai na ni'imomi Allah ka sanya mu daga cikin su ila akhiril ayat har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi da Allah ta'ala ya ci gaba da bayyana irin waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala zai ba su wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace man jaa bil hasanati falahu khairun minha duk wanda yazo da wani kyakkyawan aiki to yana da wani alheri game da wannan aikin da ya aikata ma'ana yana da mafi alherin wannan aikin da ya yi ka yi sallah ka ce ka yi kawai ka yi azumi ka yi zakka ka sada zumunci ka yi biyayya ga iyaye sai ka yi kai kuma sai aka baka gidaje masu yawa benaye a gidan aljanna a gidan aljanna nan akwai mata akwai giya irin ta aljanna akwai dukkanin kayan marmari da kake so ga gadaje nan ga kushin-kushin ga kafet nan ko kwarra an sa maka bulau ginin bulan gidan na zinari ne da wani gidan na azurfa mata ne ga sunan ko masu tsananin son mazajensu ga kuma 'yan ƙananan yara an baka a gidan aljanna waje dai an sa kanka maka ne to kaga kai abin da kai da kwana nawa ne kai a duniya shi kuma wannan arzikin da zaka ci babu karewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafad Allah ce lalle wannan arzikin mu ne baya karewa baya karewa wannan arzikin gaba ɗayansa baya karewa to in dai haka ne to kaga kenan ashe abinda aka baka ai yafi abinda kai kai a duniya ko ko bai fi ba to shine man jaa bil hasana duk wanda yazo da wani kyakkyawan aiki falahu khairun minha yana da mafi alherin wannan sakamako da Allah zai masa na wannan aikin nashi wanda ya aiki kata wani aikin lada wahum min faza'in yawma idhin aminun kuma su a wannan ranar tashi alkiyama ranar da kowa yake cikin firgici ko su suna cikin aminci kowa yana cikin tashin hankali yanzu ya za a yi su suna jira ne kawai a gama a ce wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين abin da suke jira kenan kawai jama'a ina fata an gane wannan to wahum lallai su waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na garin nan min faza'in a wannan tashin hankali da firgici da za a samu aminuna masu samun kariya ne da tsaro a ran tashi alkiyama Allah ka sanya mu daga cikin su amma a ayan gaba sai Allah ce wa man jaa bis sayyi'ati wanda fa yazo da mummunan aiki wanda irin mummunan aiki kenan malaman tafsiri suka fassara cewa alhasanatu da ake magana anan shine wanda yazo da tauhidi da kadaita Allah a wurin bauta shine alhasana anan suka ce wa man jaa bi sayyi'a wanda ko yazo da mummunan aiki Allah ya ce wa fakubbat wujuhum finnar haka za a kifa fuskokinsa a cikin gidan wuta domin jama'a ran tashi alkiyama ko kafirai za gan suna tafiya ne da ka da ka haka za ga mutum ya tafiya da ka sabai ka ce manzon Allah ya rasulullah ta yaya za a yi a ce mutum yana tafiya da ka sai manzon Allah ya ce da su a'a ha ai ubangijin da ya ba su ikon yin tafiya da kafafunsa a nan duniya shine kuma zai sa su yi tafiya akan mene akan fuskokinsu yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar ranan da za a ja su akan fuskokinsu a cikin wutar jahannama ana ce da su kuma ku dandani bala'in azaban wutan saqar jama'a wallahi akwai aiki akan bawa ka dube da wutan duniya fa ta kona mutum ya yake koma ka taba ganin wani mutum da wuta ta babbaka shi ya dawo daidai yadda yake sai kaga wannan gaban tayi wani ta nan ya ya makale ya haɗi da can wancan gaban ta ta makale wancan ta mokade haka za ka ganshi ma'ana bakin gani inda za a je gaisuwa in aka je gaisuwa ma sai ga an sa wani dan zani a dan lullube shi wai saboda kaka kalli munin abin da ka kalla ka ji kyama ta kama ka kau da ido to wutan Allah ta hutan duniya bala'i jama'a sai da aka sirka so 70 sannan aka ba mu wani wacce muke dayin girki da ita so 70 menene tsammanin ka da wutan Allah girki kace yi kawai tukunya ta dau zafi ko kana dan gasa nama ka dan taba sai ka mai da hannu haka kuma kana tabawa kafin minti ɗaya wurin ya riga ya zana hawani ruwa fari ya fito a wurin ko ina kuma ga wutan Allah waɗanda masu yin azaban wurin mala'iku ne kuma Allah ce ghilazun masu kaushin zuciya ma'ana ba tausayi shidadun masu bala'in ƙarfi kana gan za ka iko cewa mala'ika Allah ta'ala ka tsere mana imanu to shi yasa Allah ta'ala ya ce to fa kubbatu wujuhum fi nari kuma Allah ta hal yujzuna illa ma kanu ya'malun ma'ana ba komai ake sakan ka musu da shi ba sai abin da suka kasance suna aikatawa Allah ta'ala ka tsare mu gabarin aikata munanan ayyuka malai ci gaba da cewa wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga abu musa al-ash'ari Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce fadhalika mithlu man faqiha fi dinillah wannan shine kwatankwacin mutumin da ya koyi addinin Allah ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm kuma Allah ya amfanar da shi irin abin da aka aiko ni da shi na shari'a da kuma ilimi fa'alima ya koyi ilimin nan وعلم كما يكرنتر ومثل من لم يرفع بذلك رأسا da kwatankwacin wanda yake daga kai ma ya kalli abin da nazo da shi an gane wannan ko walam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bih bi karbi wannan shiriyar da aka aiko da ita ba daga wurin Allah madaukakin sarki mallai yace hadha juz'un min hadithin muttafaqin ala sihhatihi wannan hadithin wani sashi ne na wani hadisi wanda aka sami ittifaqi Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi a cikin littafansu gaba daya akhrajahu al-Bukhari wa Muslim to bari mu ji asalin hadisin jama'a inda za mu dauki wannan gaba kadai ba za mu fahimci inda hadisin ya nufa ba ina fata an gane wannan malai yace an abi Musa al-Ash'ari lamba kasako malai yace akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin a lamban hadisi na 79 da imamu muslim a labin hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da biyu wa nassuhu ga asalin yadda hadisin yake an abi musa daga abi musa allah maɗaukaci sarki ya ƙara mishi yadda an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi qala manzon Allah ya ce mafalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm kwatankwacin irin sakon da Allah ya aiko ni da shi na shiriya da kuma ilimi ka mafali ghaythil kathir kaman kwatankwacin ruwa ne mamako an san ruwa mamako ko ma'ana kaman kwatankwacin ruwa ne mai yawa wanda ya sauka daga sama asaba ardan wanda ya samu wata ƙasa fakana minha naqiyatun to daga cikin wannan ƙasan akwai wacce ƙasan take ƙasa ce mai kyau ƙasa ce mai taki fertile soil ce mana ƙasa ce wacce in aka shuka abu yana ainihin yi a cikinta tana da kyau a wannan ƙasar an gane wannan ko qabilatil ma'a sai ya zamto kwatankwacin irin wannan kamar ruwa ne ya sauka daga sama da ya sauka kuma sai ya sauka akan wata ƙasa ƙasan kuma mai kyau wacce take kama ruwa ta rike ruwa bayan ƙasan ake nema ba kenan ta yaya za a kai shuka ta fito in ƙasan ba ta rike ruwa kamar mutum da zai je shuka akan kamfa to ai ina ganin yadda ya je aje ƙwayan haka zai ɗauke ta ko in ma bata gangare ta ɓata ba ko an gane wannan aiko jama'a to don haka sai ce كان أصاب أرض كو فكان منها نقية قبلت الماء daga cikin wannan ƙasan akwai ƙasan da take ƙasa ce kyakkyawa mai kyau wacce take karɓar ruwa ta riƙe ruwa a cikinta fa ambatatil kala'a sai ta fitar da tsirrai wal ushbal kathir da kuma kayan amfanin gona masu yawa da ingirci mai yawa an san ingirci ko shine ciyawa da dabbobi ke ci an gane wannan ko ta fitar da ingirci mai kyau mai yawa wa kanat minha ajadibu amsakatil ma sai ya zama daga cikin wannan kasan akwai kasan da kasa ce mai ainihin wato kyau wacce take rike ruwa a cikinta fa nafa Allahu biha nasa sai Allah ya amfanar da mutane da wannan kasan saboda ta rike ruwa in kuma kasan ya mata shuka shukan nayi a cikinta an gane wannan ko fasharibu don haka mutane sai su sha ruwa daga wannan ƙasan duk ƙasar da ke riƙe ruwa jama'a za a sami a wurin za a samu ƙorama ko da an haka sai a samu ruwa a cikin wurin to fasharibu sai mutane suka sha wannan ruwan wasaƙau kuma suka shayar da amfanin gonansu wa zara'u kuma suka noma wannan ƙasan an gane wannan ko suke samun amfani wa asabat minha ta'ifatun ukhra to ɗayan ƙasan kuma banda wannan mai kyau ɗin banda wannan ƙasan kyakkyawa lallausa mai riƙe ruwa sai zamto ruwan kuma ya sauka a ƙasa ne guda biyu mun gama da tafarko ko to wa asabat ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an sai wata ƙasan kuma ta daban ta wasu mutane ƙasa ce gata amma ƙasa ce ƙekuwa an san ƙekuwa ma'ana faƙo ƙasar da ba ta riƙe ruwa jan gargari kamar ka ce ƙasa ce mai jan gargari ko wuri mai marmara zai yi shuka kan marmara kuma ya nuna kuma ka sha ruwa a wajen kaga ba zai yi ba to wannan ƙasan ƙasa ce ƙeƙuwa faƙo kamar ka ce ƙasa ce wacce kamar wurin sahara ne sahara idan aka yi ruwa bayan minti goma in ka zo za ka gane ma an yi ruwan ƙasan tashin yi ruwan ko ba wani alamu na shuka fili ne kake ganin shi gashi nan iya ganin ka kuma to sai ya zamto cewa wancan kasan gata mai kyau ce an gama da ita sai kuma wannan gata kasa ne ke kasashiya kekuwa fako ce ita wannan kasan la tumsiku ma'an ba ta iya rike ruwa wala tumbitu wala tumbitu kala'an sannan ba ta iya fitar da kuma tsirrai ba ta iya fitar da amfanin gona sai malam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo wannan misalin sai ce fadhalika mithlu man faqaha fi dinillahi to kwatankwacin wancan kasan ta farko me rike ruwa dinnan ko shine kwatankwacin mutumin da ya nemi ilimi a cikin addinin Allah kun ji ashe mutum ba shi da uzuri game da jahilci jama'a jahilci baya zama uzuri a gaban Allah a ran tashar kiyama Allah ya riga ya aiko da wahayi ya aiko da manzanni ya aiko da sako an kanta wa kowa abin da ya kamata ya kiyaye to fadhalika wancan kasan ta farko da muke magana akan ta mai kyau mai rike ruwa wanda za a sha ruwanta a shayar da tsirrai a kuma noma wannan kasan ko to fadhalika mithlu man faqaha fi dinillah wannan shine kwatankwacin mutumin da ya nemi ilimi a cikin addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi Allah kuma ya amfanar da shi abinda Allah ya aiko ni da shi fa'alima sai ya koyi ilimi wa 'allama kuma ya karantar da wannan ilimin kun ga shine farko wa mithlu man lam yarfa' bidhalika ra'san wancan kasan ta biyu kuma ita ce wacce ga ruwan ya sauka mamaku amma sai ta kirkewa ma'ana wannan wahayin da Allah ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko shine kwatankwacin wannan ruwan kasan kuma da ke karban wannan ruwan su ne mutane to shine kwatankwacin nabiyin shine mutumin da ga ruwan ya sauka ga wahayin ya zo amma walam yarfa bi dhalika ra'sa abin ma bai ma ishe shi kallo ba bai ma daga ido ya kalla ba ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به bai karbi wannan shiryar da Allah ta'ala ya kowanne ita ba to jama'a kun jidda manzon Allah yake buga misali ko ko a cikin alqur'ani jama'a Allah ya buga misali akwai al-misalul ma'i akwai al-misalun nari Allah ya bada misalan munafiqai yake mathaluhum kamathalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أتولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير wani misalin kuma da Allah ya ƙara bugawa sai ya ce an zala min as-sama'i ma'an fasadat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabada rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu allati kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah ya ce, Allah ya saukar da ruwa daga sama, sai wanda ruwan da aka saukar sai ya dinga bin magudanar ruwa shi ne fahtamala sailu zabadan rabia da ya ɗauko kuma sai ya ɗauko kumfa a kansa wannan ruwan to wanne ne mai amfanarwa kumfan saman ko na ƙasan na ƙasa sai Allah ce wa mimma yuqiduna alayhi fi nar daga cikin abin da kuke ainihin wato dafawa da wuta ma abin da kuke tafasa shi da wuta ku tsame wani abu da kuke so ku tsame a ciki shine wa mimma yuqiduna alayhi fi nari ibtigha'a hilyatin saboda neman yin kawa kamar wanda za a ce an an narka ai zinare ko azurfa ko sai ayi dan kunne ayi sarka ayi kaza da kaza shine wa mimma yuqiduna alayhi fi nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu to nan man kaje makera in ka tadda ana ziga zigi an aka sa aluminium a wuta me yake yi in ya narke ya sha wuta ya sha wuta bai faruwa eh bayan ya zai kumfa me zaga me zaga shi wannan makerin yana yi yana yada na ina to sai Allah ta'ala ya ce daga cikin abin da kuke konawa ma kuke fitar da kayan ado an gane wannan ko ko wani abin amfani to anan ma zaka tada akwai irin wannan kumfan sai Allah ya ce to kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka ne Allah yake buga misali tsakanin ƙarya da gaskiya yace fa amma zabadu amma kaga wancan shine a sama kumfan a tashin farko shine a ina shine a sama kumkum sai Allah ce fa amma zabadu amma kaga shi wannan kunfan fa yadhhabu jufaa zai tafi ne a wufi zai tafi ne a iska sai kaga idan idan makirin yazo bai cewa to bari in kwashi wannan kunfan kuma a je a zuba a yi kayan da shi a sai a yade sai a yi me sai a watsar sai Allah ce fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fa fayamkutu fil ard amma abinda zai amfanar da mutane sai ya zauna a ina a cikin ƙasa sai Allah ce kadhalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah yake buga muku misalai a ƙarƙashin tafsirin wannan ayan sai malamai suke kawo wannan hadisin na Abu Musa ina fata an gane kamar Allah yana ce maka ne da Allah ya saukar da ruwan ruwan zai ɗebo kumfa zai ɗebo kaza amma ruwan da yake na ƙasan shine wanda ƙasa za ta sha ta kuma fitar da tsiro ta kuma yi 'ya'ya a sha a yi noma a samu abinci wata ƙasan kuma idan ta je wannan kumfa ya je sauka kanta zai ishe ta ta riƙe wannan ruwan ballantana ma ta yi wani abin kirki babu abin da za ta iya yi Allah maɗaukaki sai shiga tsare mana imani to jama'a kun ji wannan shine alqabulu almunafi lirrad karbuwa game da wannan kalman wanda yake hukunta mene wanda yake kore dukkanin ainihin wato yin watsi da wannan kalmar ta la ilaha illallah da haka wajibi ne a matsayinka na musulmi ka tabbatar ma zuciyarka cewa shin wai la ilaha illallah wannan kana faɗin ta ne har zuciyarka kuma da ka faɗi kana jin cewa babu wanda ya cancanta a bauta haɗin sai Allah ko ko in za ka faɗi wa kake sunan kake kira in za ka nemi taimako sunan wa kake kira ka mutum zai zo ya ce maka wata musiba ta faru shi ce maka ya Hussein ya Hussein ya manta da Allah shi da yake bautawa ina fata an gane wannan ko wanda zai yi wani abu ya faru shi kira sunan shehinsa zai faɗi ko ya neman agaji ko wani abu ko wanda zai kira sunan manzon Allah yayin da zai faɗi ko wani abu manzon Allah Allah ne ba Allah bane manzon Allah wani Allah ne duk yadda kai ka kai darajar manzon Allah ka kai da faɗin darajarsa ba za ka ce kuma shi ma karamin abin bauta bane kaga nan maka maka zama kai inda kiristoci kenan ko da haka dukkanin ibada jama'a Allah kaɗai ake wa ba a wa kowa babu wanda ya cancanci wannan al'amarin kuma sai Allah shi kaɗai Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu jama'a za mu tsaya nan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ka biya mana Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayanka masu jin mafi alkhairi da cikin wasu mafi kyawunsa Allah ta'ala muna roƙonka dukkan yan uwan musulmai da ke halin kakanika yi a sasannin duniya inda arnan duniya suka matsa musu ya Allah muna roƙonka fidda su daga cikin wannan ainihin wato tsanani Allah ka faranta musu ransu ya Allah waɗanda aka kashe daga cikinsu Allah karɓi shahadarsu Allah ta'ala ka gafarta mana ka sanya mu daga cikin bayinka na gari ya Allah muna roƙonka ka dawo man da cikakken zaman lafiyar mu Allah ta'ala kuma dukkanin shugabannin mu jagororin mu Allah ka yi musu jagoranci na gari Allah ka ba su ikon yi mana adalci da kawo mana abin da zai amfanar da mu Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya ka ba mu lafiya dukkanin masu kokarin gurɓata mana lafiya da zaman lafiyar mu Allah ka san su ka san abin da suke kullawa Allah ka wargaza tsarin su Allah ka wargaza musu aniyan su Allah ka sanya mana albarka a sana'o'in mu ka sanya mana albarka a ilimin mu ka sanya mana albarka a cikin dukkanin al'amuran mu Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayin ka na gari insha Allah ta'ala anan zamu takaita akwai tambayar da aka aiko min da ita gaskiya na manta da ita ban fito da ita ba sai dai in Allah ta'ala ya kai mu gobe zamu karanta insha Allah ta'ala gwargwado sai a bada amsa game da wannan tambayar insha Allah ta'ala وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته